من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بل جاء بالحق وصدق المرسلين ana maganan kafirai ne da irin yadda Allah ce a kora su zuwa wuta da su da mutanensu duka da dodanni da suka bautawa duk a kora su wuta kamun nan a tsaya a tambaye su tukunna har aka iso inda muke nan me ya jawo haka aka ce abin da ya jawo haka wa za qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun idan ce su fa la ilaha illa sai su ki fada su girman kai su ki fada wa yaquluna sai su kan ce inna la tariku alihatina li sha'irin majnun mu bar a dodanninmu mu ta faɗin la ilaha illallah mu ji maganan sha'irin mai waƙa majnun mai hauka in ji su can wato suna kiran manzon Allah sha'irun ko ko sahirun har ma suna kiransa majnun subhanallah ubangiji ya sha yin raddi akan duka waɗannan yana cewa ma sahibukum bi majnun yana cewa wan najmi idza hawi ma dalla sahibukum ma gawi yana rantsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa da mahaukaci kun taba ganin mahaukaci yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana umahu bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu wala bi qawli kahin ba maganan mai waka bane ba maganan mai hauka bane ba maganan mai mai siri bane ba maganan mai bokanci bane bal ba haka maganan take ba ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin ja'a bil haqqi haqiqa ya zo muku da alqur'ani wa saddaqa al-mursalin kuma ya gaskata dukkan manzanni da suka riga shi akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma can an gaya mana lokacin da ake musu raddi akan cewa mai waka ne ubangiji ya rantse ce ba mai waka bane in wa illa zikrun qur'an mubin abin da yazo da shi da zikirin la ilaha illallah ne da alqur'ani mai yin bayani nan kuma yanzu da aka yi raddi aka ce ko kadan ba mai waka bane ba mai hauka bane abin da yazo da shi bal ya ja'a bil haqqi ya zo da gaskiya shine alqur'ani wa saddaqa al-mursalin kuma ya gaskata suka manzanni suka riga shi akan la ilaha illallah sai al-haqqu min asma'i ta'ala haqqu din nan sunayen Allah ne guda biyu aka aka dauko kowanne farkon harafinsa aka hada aka yi suna daya shi Allah shine hayyun qayyum shine mai rayuwa wanda ba ta da farko ba ta da karshe wanda take rike da komai ba ba rayuwar da take kama da wannan irin rayuwa kowace rayuwa ma sai ta samu da daga wannan rayuwa sannan kayyumu ko mai karfin da yake rike da komai karfin sa ne yake rike da komai idan abu ba shi da rai to ba a maganarsa sunansa ya mutu idan abu yana da rai amma ba shi da karfi to shi ma dai kusan haka din ne ba zai amfanin da ake so ba to saboda haka Allah yana da rayuwa mara iyaka yana da karfi mara iyaka to sai ka dauki farkon sunan hayyu din nan ha karamin nan da farkon sunan kayyumu din nan kaunakai din nan aka hada su sai suka zama haqqu to haqqu din nan shine sunan Allah zalika bi annallahi wal haqqu Allah shine al haqqu sannan ya dauki wannan suna ya miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al haqqu manzon Allah shi ma haqqu ne sannan ya dauki wannan suna ya ba qur'anin da annabi ya zo mana da shi al haqqu min rabbika sannan ya ɗauki wannan suna ya miƙa wa musulunci wanda zai arsala rasulahu bil hude wa dinil haqqi to wannan gaskiya guda biyu gaskiya sunan Allah gaskiya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya sunan alqur'ani gaskiya sunan musulunci to idan wani abu ko duniya ko wasu mutane sun yi wani abu da wani abu gaskiya ne to sai a nuna musulunci ya yarda gaskiyan ne idan ne bai yarda ba kenan ba gaskiya bane qur'ani bai gaskiya bane to Allah kuma bai yarda ba kenan ba gaskiya bane saboda haka bangaren da Allah yake da annabi yake da alkur'ani da musulunci to nan dukkan gaskiya yake gaskiya din anan take duk abin da ya kauce wa wannan to ba gaskiya bane ko da duk duniya ta taru ta ce gaskiya ne to ƙarya take yi abin ƙarya ne bal annabi abin da ya zo da shi ba haka bane ja'a ya zo bil haqqi da gaskiya shine alkur'ani shine addinin islam da shi hakikanin sa wa saddaqal mursalin kuma ya gaskata dukkan manzanni sallallahu alaihi wasallam
إنكم لذائقوا العذاب الأليم innakum lazaiqul azabi lalim haqiqa waɗannan mutane masu wannan muguwar magana suna dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hauka ko waka haƙiƙa za ku ɗanɗana azaba mai raɗaɗi tunda kun yi rashin kunya kun yi rashin ladabi kun bata manzo Allah sunansa sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa za ku ɗanɗana muguwar azaba mai raɗaɗi وما تجزون إلا ما كانوا kuntum da يعملون yake ta ko وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun saura duk azabar da aka yi muku to babu abin da aka saka muku sai aikin da kuka yi dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan miya ko da manzon Allah ya faɗi magana ne suka ce ba su yadda ba kawai to kowace irin azaba sun cancanta a yi musu balle suna jifansa da miyagun maganganu maganar sihiri ne maganar bokanci ne maganar waka ne maganar hauka ne to duk azabar da aka yi musu hakika ta dace da su da su suka jawo amma ta zo na ba a saka muku da komai illa ma kuntum ta'maluna sai abin da kuka zama kuna aikatawa إلا عباد الله المخلصين illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayin mu tsarkaka bayin mu tsarkaka su kam ba kamar yadda suka yi ne za a saka musu ba man ja'a bil hasanati badu ashru amsalha su kam manyan bayin Allah duk wanda ya aka take kyakkyawan aiki guda daya za a bashi goma idan ya wuce nan za a bashi ɗari bakwai in ya wuce nan za a bashi miliyan biyu in ya wuce nan inna wa yuffas sabiruna ajran bi ghairi hisabin a rika tara musu tura musu lada ba iyaka mukulasina mukulasina to in an ce mukulasina da fata hallan jaye to abu ne wanda yake tare da annabawa kenan wato ah, annabawa su ne ake ce musu mukulasina wato Allah ya tsarkake su ya kiyaye su ya ba su isma ya kiyaye su ba sa sabon Allah in ku an ce mukulisina da kisra to wannan su ne suka yi kokari suka gyara zuciyarsu suka gyara maganganunsu suka gyara halinsu suka yi ibada suka gyara gabobinsu suka kubutar da kansu kenan mukulisina su suka yi abinsu to su wannan in waliyai ne mahafuzai ne amma ba masumai bane domin su mukulisina ne amma mukulisina suka annaba ne Allah ne da kansa ya tsarkake su
أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون wato waɗannan kan su mukhlasina din har ma masu bin su mukhlasina din lahum rizqun ma'lumun wato an riga an shirya musu arziki shine aljanna abun ne wanda aka aka san shi ko ina ana faɗin sa jannatin tajri min tahtiha al-anharu kullum jannatin tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'una khalidina an riga an sanar an san an san menene rizqun ma'lumun din كما مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أثر مصفا ولهم فيها من كل الثمرات أرجع أنسان الجنة دي أنسبا تفيه فنتا تريق معروف كان فواكه abubuwan marmari duk kayan aljanna kayan marmari ne ba kayan maganin yunwa don yunwa ciwo ne ciwo baya zuwa aljanna saboda haka dake an saba cin abinci a ji daɗi abun murna ne a ci abincin to ko ba a jin mur- ba a jin yunwa sai a ci abincin don ya zama kamar kayan marmari in za ka ji manyan ma'aikatan gwamnati idan da can suna da dangantaka da mutanen ƙauye in sun je gida yau kan miyan gida za a yi mana a yi mana miyar kuka to wai suna marmarin miyar kuka saboda haka fawake duk abin aljanna kayan marmari ne ba kayan maganin yunwa bane ba yunwa aljanna ciwo ne wal mukramuna ubangiji zai darajanta su ya ba su girma a cikin aljanna din kamar yadda wancan dan aljanna ya ce mana za ghafara li rabbi wa ja'alani min mukramina Allah zai sanya su daga cikin manyan mutanen su masu daraja innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika wa khairul bariyati Allah ya zabe su ya sa cikin sabon gaba cikin manyan bayinsa su mu'minai في جنات النعيم mukramuna fi jannatin na'im za a ba su daraja a cikin ja- aljanna ta dawwama على سرر متقابلين ala sururin mutaqabilin suna zaune akan gadaje gadaje kuma su kallon juna wato dan aljanna baya ganin kiyar dan aljanna a'a fiskokinsu suke ganin junansu sai suna kallon juna kullum saboda jin daɗi يطاف عليهم بكأس من معين yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in ana yawo a kansu da da, da moda mai giya wato min ma'in wato giya wanda take gudana din nan daga magudanan giya kamar lazzatin lisharibina din nan ana samari wildan mukalladuna ya duba dai wildan mukalladuna bi akwabin abarika wa kasim min ma'in la sadawna ala yuzafuna haka dai kayan jin daɗi ana yawo ana ba su giya tun da ke a lokacin da wannan alkur'ani yake sauka larabawa abin da suka fi so a duniya kamar giya to in ba a baci giyan nan ba to tallan aljanna bai bai yi ba so dole sai an sa giya saboda haka dole ake ambaton giyan nan samari suna yawo suna miƙa musu giya suna yawo suna miƙa musu giya bikazin ma'in بيضاء لذة للشاربين lida'a lazzatin lisharibin giyar kuma launin ta fara ce kamar nono amma daɗinta ba irin giyar duniya ba ce fara ce kamar nono giyar lahira lazzatin mai daɗi lisharibina tunda Allah da kansa ne ce tana da daɗi hakika wannan giya tana da daɗi lisharibina ga masu sha nan kuma saboda muminai suna kyamar giya saboda haka an faɗi da kullum sai lisharibina ga masu sha to kuma je can kuma zai sha tunda ba laifi لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها قول ولا هم أنها ينزفون لا فيها قول باب وني موغن أبو أتكين الجنة با وني موغن أبو أتكين شن جيا دين قول وسابة سنتي تشيوان تكي قول وسابة سنتي fitan hankali wato mutum ya hauka ya- wato ya- eh, akwai wasu aljanu da ake kira su gul ɗan ƙanana hakan nan to duk abin da ba shi da ke wadata su ce ya gamu da gul ya gamu da gwaigwai ƙananan aljanu babu wani abu mai muni a cikin shan giya din ba wani halin muni a cikin shan giya din na hauka babu shi wala وإن hum an hayun zafuna ko ba za su yi sukuri ba ba za su yi magagi mutum ya tashi yana buge buge yana bugun mutane yana kakkarya yana faffasa aboki ya sha giya ba a babu wannan وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرفين lokacin da ake zaune akan kujerun nan ana kallon juna ana yawo ana miƙa musu giya din nan suna tare da wasu mata kyawawa masu kyakkyawan ido ka annahu nabi makarun كأنهن بيض مكنون ka annahunna baydun maknun kyan matan nan da kyan idonsu sai wanda ya gani ka annahunna jikinsu kaman baydun maknunun kaman kwanji mana ne wanda aka aka aka wanda wanda ta ta, ta haife shi yanzu kwanji mana wanda aka haife shi yanzu nan bai riga ya sha iska ba to sai yana wata irin kama gashi fari gashi kaman yalo gashi kaman ja saboda kyan kyan kamarsa to haka jikin matan aljanna aka aka kwatanta wadanda suka ce to tun da aka ce baidun maknun kwai ne wanda aka bare dan bawon nan nasa tun yatsu ba su taba ba wato idan an an bare kwai yatsu ba su taba wannan kwan ba kamun a fasa a tada na can cikin to kan wannan bayan yadda yake kyalkyali yake da tafshi haka jikinsu yake duk da an an fassara da kwai na jimana wanda aka haife shi yanzu ko kuma kwai wanda aka bare shi yanzu duk da maknunun din ne wanda yake a cikin tinnin wanda yake cikin kwasfa فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون fa akbara ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai suna fuskantar juna suna tambayar juna an sha giya an ga mata an haɗu da nimomi iri iri ko da yake babu magagi ba maye ba magagi amma fa akwai santi za su yi santi fa akbara ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna suna kallon juna suna tambayar juna me suke faɗa قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا كنا ترابا وإذا ولنا لمدينون a cikin maganganun da suke faɗa na santirin wani daga cikin ce kai amma na keta rijiya da baya ina da wani aboki kullum maganarsa zai ce min yanzu kai ka yarda in an mutu za a tashi din nan yanzu kai ka yarda in an mutu za a tashi kai ka yarda maganar da annabi yake faɗan nan ko kuma maganar da manzanni suke faɗa kai yanzu ka yarda haka yake faɗa na keta rijiya da baya يقول يقولون أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا كنا ترابا وإذا وننا لمدينون yanzu kai din nan kana daga cikin mutanen da suke gaskata cewa in an mutu za a tashi kuma in an tashi din akwai sakamako wanda ya aiki mai kyau za a saka masa da gidajen aljanna waɗansu gidaje da ake ce musu gidajen aljanna in ku mutum mutum bai yi mai kyau ba ya ki maganar su wai za a sa shi a cikin wuta yanzu kai ka yarda da wannan in an mutu za a tashi kuma za a saka mutane ka yarda da wannan haka abokin na ya faɗa mini Allah ya taimake ni ya kiyaye ni ban yarda da maganarsa ba na bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma maganar khalifofinsa Allah ya kawo ni wannan gida cikin ni'ima yanzu shi wancan mutum ba mu san halin da yake ciki ba to أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون idza midna kunna turaban wa idza manna lamadinun abin da yake cewa yanzu kai ka yarda a idza midna in yanzu in muka mutu wa kunna turaban muka zama kashi muka zama kasa a inna lamadinun yanzu za a tashe mu a saka mana
قال هل أنتم مطلعون فطلع فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرعه في سواء الجحيم قال سيتي سيأتي مسو kai kana so kaga abokin naka ne kai dai kaga inda kake har ma kana gode wa Allah ka kita rijiya da baya ba don Allah ya kiyaye ka ba da ka fada cikin maganarsa ko kana so a nuna maka shi inda yake ne sai leƙa duba ka gani duba harantu mutsalin kuna so ku gani fatsara sai ko ya duba far'eu sai ya ga mutum fi sawa'il jahim a tsakiyar jah- a tsakiyar jahannama wannan lokacin da sahabbai suke karban wannan babbar magana wanda sai da imani da ita Allah ya sha faɗa mana idan ɗan aljanna shi a wurinsa tun ran da tun ranar mutuwarsa har gaba har abada la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro ba bakin ciki yanzu ko gobara ake yi amma kana ganin ta daga cikin ɗakinka ai akwai tashin hankali akwai kaubu akwai huzunu balle gobara irin ta lahira kana cikin gidanka ka gani kana cikin ɗaki ka gani wannan yana nunawa ubangiji zai bayyana abin da zai sa a gaskata wannan shine yasa aka kawo talabijin ana gobara a cikin talabijin a ɗakinka kana ganin duk abin da yake ba tsoro ba bakin ciki don ka tabbata ba abin da zai samu gidanka saboda ana aljanna ana kallon halin da wuta take ciki ba don fito da wannan ba sahabbai suka ce to a cikin aljanna dai akwai tagogi tun da yake aljanna a sama take wuta kuma a ƙasa take to tagogin ne ake budewa sai mutum ya ga duk wanda yake so ya gani a cikin wuta sahabbai suka ce wannan din ma dai ikon Allah ne in ba haka ba wuta ta riga ta guggurje shi ta bata fiskarsa ta bata ya za ka gane shi ba don dai Allah ya yarda ka gane shi ba din to shine aka fito da talabijin a kana cikin gidanka kana cikin ɗakin kana ganin ana yin yaƙi ana gobara amma hankalinka baya tashi inda ba gidan wani masoyinka ne yake konewa ba inda kallo ne kawai kana kallo ba tsoro ba bakin ciki nan wannan ayar ta nuna lalle za a yi talabijin kenan kamun a mutu sai an nuna mutane wannan aya mai ban mamaki kana cikin gidanka cikin aljanna amma kana ganin mutane a cikin wuta kana kallon su kana kallon abin da yake samun su wannan kenan akwai aya a cikin suratul arafi ita kuma tana nuna akwai telefon idan yan aljanna suka shiga aljanna sai su buga wa yan wuta telefon su ce musu kad wajanna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am sai su buga mu ce mu dai nan inda muke magana nan yanzu muna cikin aljanna ne alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya cika alkawari dama ya ce inna labrar lafi na'im muna cikin ni'ima kuma ya ce inna fujjar lafi jahim irin ku kuma kuna cikin wuta in ce ko kuma alkawari ya cika sai ce na'am haka ne haka ne haka ne daga can inda suke to kaga nan an nuna akwai telefon dai ba a nuna cewa sun ga juna ba a wannan kuwa ya ga mutumin da yake cikin wuta amma na wuta ba zai gan shi ba domin kana ganin mutumin mutum cikin talabijin ko sai amma shi ba ya ganin ka fiye da na telefon telefon kan za ka yi ka ji shi ka yi magana da shi baya ganin ka baka ganin sa in ba irin sabon mai talabijin din nan ba to akwai wani kuma har yanzu cikin suratul arafi din kana ganin dan wutan yana ganin ka kana magana da shi yana magana da kai shi kuma har har yanzu an taba nuna mana shi anan anan Kaduna aka kira mu gidan America ana fito da mutum mutumin Sharqul Ausat yayi magana da mutumin America suna magana da junansu duk kana ganin su gashi na american kana ganin sa gashi namijin istin kana ganin sa a koma wani gari a kawo wani shi ma yana magana da abokin maganarsa kowa yana ganin kowa shi kuma ayar da take nuna wannan shi ne wana dai ashabun ne da ashabal jannati ana fi zu alaina min alma'i yawmin ma zakumullah qalu inna allaha harrama ma al kafirin in wuta in sun sha azaban wuta sai su daga su daga ido sai su ga ɗan aljanna cikin aljanna suna wata wata suna cikin jin daɗi su ma har su gane abokansu ɗan uwansu musulmi a cikin aljanna kamar yadda wannan musulmi ya gane abokinsa ɗan uwansa cikin wuta su kuma ɗan wutan sai su ga abokansu cikin aljanna suna magana suna ganin suna cikin jin daɗi ga ruwan sha ga giya ga ga nono ga madara ga kayan jin daɗi su duba sai afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah ku zubo mana ruwa mana mu sha ko kuma sauran abubuwan da Allah ya arzuta ku suna faɗin haka suna kuka na aljanna zai inna Allah harramahu ma alal kafiri gaskiya muna so mu baku ruwan sha muna so mu baku abin jin daɗi na aljanna ba don dai Allah ya haramta kayan aljanna wa kafiri ba da sai mu baku amma Allah ya haramta ba za mu iya baku ba kaga nan yan wuta sun ga yan aljanna sun yi magana da yan aljanna yan aljanna sun ga yan wuta sun yi magana da yan wuta to irin wanda aka fito da shi din kenan kana yin magana da mutum kana ganinsa yana ganinka kaga dukkan su guda uku qur'ani ya nuna su inda zaka yi magana da mutum baka ganshi ba telefon kenan shine na farko wanade ashabul jannati ashaban niri an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am mu dai yanzu magana da nake yin yanzu muna cikin aljanna ne mun samu alƙawarin Allah ya cika dama Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati zaka ashabul janna mun yi imani mun yi kyakkyawa kyakkyawan aiki Allah da fadalarsa ya sa mu cikin aljanna kuma ya ce wal ladina kafaru wa kazzabu zaka ashabul nar wanda suka yi kafirci suka karyata annaba su kuwa ɗan wuta ne mu dai an cika mana alƙawari muna cikin aljanna shin kuma an cika alƙawarin yanzu kuna cikin wuta su kan ba dogon magana shine na'am to sannan sai aka kawo wanda wani zai ga wani amma wanda ake ganin baya ganin wanda yake ganin sa shine talabijin da satellite kai kana ganin mutum a cikin ɗakin ka amma shi baya ganin ka to shine wanda makaranta yanzu fattala fara'u fi sawa'il jahim ya ya ya bude ya duba sai ya ga dan uwan nasa a cikin tsakiyar jahannama ba wai cikin jahannama tsakiyar jahannama aka gaishe kaga nan shi an gaishe amma shi baya ganin na aljanna din wannan to amma masu cewa afidu alaina min alma'i aw min ma razaqakumullah su suna ganin ɗan aljanna suna wuta ɗan aljanna suna ganin su su ko suna aljanna wa'ancan ko suna wuta kaga duka abubuwan da aka kawo dinnan duk qur'ani ya riga ya magana da su shi qur'ani ma farranna fil kitabi shay'in ne ba abinda aka rage wanda ba kawo cikin wannan alqur'ani ba قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فاطلع فرعه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين da ya dube shi yana ce wallahi kai din nan kai din nan Allah ya kiyaye ni kaɗan da ka halaka ni kaɗan da ka halaka ni kaɗan da ka halaka ba don farlar Allah da ni'imarsa ba ya sa mini imani na ƙi maganar ka yanzu da muna tare cikin azaba kitta la turdini walau la ni'matu rabbi ba don falal Allah da ni'marsa ba ya bani imani la kuntu minal mudarina wallahi ni ma yanzu da na halarta a cikin wutar yadda kai ka halarci wutar Allah ke afama nahnu bimayitin illa illa mautatana lula wa ma nahnu bimu'azzabin su ci gaba da hira irin na santi na jin daɗi a afama na rubaiti shikenan yanzu ba mutuwa shikenan yanzu ba za mutu ba ba mutuwa yanzu ba ma nanu azan ko ba wata azaba a gaban mu ana jin dadi ana santi ana faɗin maganganu na jin dadi amma nanu bai yi yanzu ba za mu mutu ba illa mawtata na lule banda wannan zafin mutuwa da muka ji suna tunanin abubuwan zaman duniya da lokacin mutuwa su suna maganganu suna jin dadi saboda in mutum ya ji dadi bayan ya sha wahala to in ya zo cikin gida sai ya tuna wahala wahalar da ya sha kuma yana jin tsoro irin wancan wahala kar ta dawo sai kuma suna ce a fama na rumai in ce ko ba za mu sake mutuwa ba ba za mu sake mutuwa ba illa ba wata ta al'ula sai dai mutuwar da muka yi ta farko din nan daga ita shi kenan ba mutuwa ko sai a kawo wani abu kamar dabba haka a ce kun ga wannan shine mutuwa ba azra'ilu za a kawo ba wani abu za a kawo nuna musu kamar dabba ce kun ga wannan shine mutuwa bari ku gani ma yanzu za a yanka mutuwa ba mutuwa sai a yanka mutuwa tsakanin wuta da aljanna a nuna musu dan aljanna kun ga mutuwa ai yanka mutuwa daga yau ba sauran mutuwa ku yi ta dawoma cikin aljanna ku ba fita ba mutuwa ko kuma yan wuta kun ga mutuwa ai yanka mutuwa za ku dawoma cikin cikin wuta kenan ba fitowa ba ba mutuwa sun wala mutu biya wala ai Allah kiyaye wa ma nanu mu'azzabin kuma wata azaba ba za mana wata azaba nan gaba
إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم sai lalle hakika Allah ya yi gaskiya wannan shine babban rabon da Allah ya yi mana alkawari dama ya ce za mu samu babban rabo in mun yi imani mun yi kyakkyawan aiki wa dallahu allazina amanu wa amilus salihati wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يطيعون الله ورسوله أولئك سيرهم الله هذا ذلك والفوز ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم حقيقة الله يا إيجاسيا يا باب ببر وندي من الكوري لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل الآملون جماعة أنا kun ji abin da ya samu ‘yan wuta, eh mun ji, jama'a in ce ko kun ji abin da ‘yan aljanna suka samu, suka ce eh mun ji, to limisli haza falyamal al'amiluna saboda wannan rana ta yi kyau kowa ya tsaya yi aiki saboda Allah saboda wannan rana kada ta ɓaci to lalle saboda haka kowa ya tsaya yi aiki mai kyau limisli haza saboda samun irin wannan dai kar a fada irin wancan falyamal al'amilu lalle masu aiki tsaya su yi aiki mutum ya tsarkake zuciyarsa ya gyara zuciyarsa ya aikata aiki mai kyau ya yi halin musulunci menene halin musulunci halin musulunci farkon sallah da ƙarshen sallah me farkon sallah me ƙarshen sallah farkon sallah musulmi zai daga hannayensa guda biyu ya nuna wa Allah Allah ka gani da abin da na sani da wanda ban sani ba da alheri da sharri da dula da duk gaba na jefar da suna kuma wurinka Allahu akbar ba da komai sai kai gani kai ta roƙon Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kaza kaza kai tai in ka gama sai kai ruku'u kai sujada in kai raka'a biyu in kai raka'a biyu Allah ce to na karba na karbi abin da na shiryar da kai din na karbi addu'ar ka na karbi ibada ka ni kam to ya za ka yi da bayina sai mai sallah ya ce ya ubangiji babban bawan ka bari ka ji yadda zan yi da shi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to kai fa kanka ya za ka yi da kanka don na ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kanku ina jin tausayin ku sai ce assalamu alaina ni ma zan zauna da kaina lafiya lau ba zan kashe kaina ba ba zan halakar da kaina ba kuma zan kiyaye kaina to naji to sauran bayi na fa a cikin salihan bayi alaina wa ala ibadillahi salihin sauran bayi ka zan zauna lafiya da su in annabawa ne zan ce alaihimu salamu in sahabbai ne ko waliyai zan ce radiyallahu anhum in mu'minai ne zan ce rahmatullahi alaihim to naji sauran waɗanda ba haka ba ai Allah ta hannun dama assalamu alaikum zan ce hannun hagun ma assalamu alaikum zan ce kowa ma zai zauna da shi lafiya kiyawawan bayin ka zauna zan zauna da su lafiya ba zan cuce su ba miyagun bayin ka zan zauna lafiya da su ba zan cuce su ba sai dai addini ta faru wannan kam shi ya shi ya zubar da jininsa to wannan shine halin musulunci tsakaninka da Allah Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah assalamu alaikum dan kai haka to addinin ka zai zauna lafiya amma in baka yi haka ba ka zauna lafiya da Allah ka kadaita shi ka bauta masa amma tsakaninka da bayin Allah ba zaman lafiya waɗansu habban ma zaginsa suke yi waɗansu annabin ma iyayensa suke zagi a'udhu billahi a'udhu billahi akwai masu sukan ɗariƙu suna zagin waliyai din nan abin ya kai su yanzu annabi suke zagi sun ce iyayensa wai ba yan aljanna bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ya haka Allah ya la'ance shi domin Allah ce innal ladina yuzuna Allah wa rasuluhu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah duk wanda ya cuci Allah ya cuci manzon Allah duk wanda ya cuci manzon Allah Allah ya la'ance shi duniya da lahira duk wanda ya ce iyayen manzon Allah ba ƴan aljanna bane Allah ya la'ance shi me suka yi me suka yi mu fulani duk matar da sunanta Amina ne ba ma faɗa mata ma Amina sai mu ce mata inna bajjo saboda girmanta sai mu ce mahaifiyar makaɗaici a cikin halitta saboda darajarta wace mace ce ta kawo wa duniya irin abin da amina ta kawo duniya saboda darajarta wani namiji ne ya kawo duniya wani irin abin da abdullah ya kawo duniya saboda darajarsa to shine wato sakamakon su a zage su a ce yan wuta ne la ilaha illallah kaga zagin waliyai ya jawo musu wannan sun kafirta musulmi sun zagi waliyai sun zagi ɗariƙu sai suka fada cikin zagin annabi da kansa gaba daya suna da littafi zo sunansa annabi yaki wai manzo Allah yana kuka la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi anisa da waɗannan mutane makiya annabi iyayen manzon Allah ƴan aljanna ne manyan mutane ne waye yake iya kiyaye mutum mai suna Abdullahi a ƙasar nan balle a duniya sunan sunan waye aka sa sunan baban manzon Allah aka sa wa zai iya kiyaye mace mai suna Amina ko Amina a nan ƙasar balle a duniya sunan wa aka sa sunan ma'aikiyar manzon Allah aka sa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na qasara rasula ba za mu yi mutane azaba ba sai mun aiko manzo sun ki yaushe Allah ya aiko Abdullahi manzo Abdullahi ce yaki balle Allah ya masa azaba me yayi yaushe Allah ya aiko Amina manzo tace ta ki balle Allah ya mata azaba me tayi in an yanzu ko ɗayan mu ya samu babban bakon da baka ba sai je saukar da cikin shadda balle Allah ya dauki manzo Allah ya zuba cikin wani abin da fi shadda muni inna bal bashi ko najasu annabi wallahi ya fi haka wurin Allah ko dubban miliyoyi dubban miliyoyi duk za su shiga janna ba wanda ya shiga janna in ba ta hannun annabi Muhammad ba ko annabi ne mutumin amma iyayensa akai su wani wuri ba aljanna ba kai kana hauka ne bayan Allah ce wala sau yudi ka rabbuka fatar dai zan baka ceto sai ka ce ya ishe ni shine iyayensa suna wani wuri me suka yi laifi me suka yi Allah zai musu azaba to wannan abin da ya ja musu haka kafirta musulmi da zagin waliyai da zagin zikirin Allah da lalata sallah ce siyasa ta fi sallah da da bata ayoyin Allah ce mata ka tafi ta yi zina ta yi karatu to waɗannan ne suka jawo musu har suka je suka zabi suka zagi annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم لمثل هذا فليعمل الآملون saboda wannan irin rana ne ranar shiga aljanna Allah ya sa da mu da ranar shiga wuta ya mulfasli kenan ranar raba raba abokan tafiya ranar shiga aljanna ranar shiga wuta to irin wannan rana ne ya kamata kowa ya kokari yayi aikin da zai hada shiga wuta yayi aikin da zai sa shiga aljanna ko wannan gyaran zuciya in zuciyarka ta gyaru to za ka riga faɗin maganganu masu kyau ka riga aikata aiki mai kyau ka riƙa yin hali mai kyau amma in zuciya ta riga ta yi muni ta ɓaci maganganu sai su ɓaci hali ya ɓaci ayyuka su ɓaci sai mutum ya zama dan wuta Allah ya kiyaye limin da haza saboda wannan irin rana ne lalle fal ya amalil amiluna masu aiki su tsaya su aiki azalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum Allah na ce ina tambaye ku jama'a wai wannan irin masauki gagarumi irin wanda Allah ya shirya wa ɗan aljanna wanda ma la ainur ra'at wala uzunun sami wala kada ala galbashin ka shine yafi akai ka ko ko akai ka cikin jahannama karkashin itacen zaku na farkon nake so Allah
إنا جعلناها فتنة للظالمين na ja'alnaha fitnatan lizzalimin shajaratu zaqum innaha shajaratun taqlu fi fi, fi asl jahim takhruju fi asluha ka'anna ru'usu shayatin annabi da ya bada labarin wannan itace zakum yace zakum da wani digo kaza itace yakan yakan narke wani abu yana zuba a jikinsa da wani abu zai narke a jikin itacen zakum digon ya zubo a cikin ruwan duniya da ba wanda zai ƙara shan ruwan duk yayi daci digonsa kawai kuma in yayi huda sai wuta ta ta kuka tana jin tsoron kada furen ya faɗi a kanta ita bishiyar sai Abuja ya ce ah don Allah ku ji maganar Muhammadu wai bishiya ta tsiro cikin wuta don Allah wuta mai take ci aka ce bishiyoyi to kaji Muhammadu ya ce wai bishiya za ta tsiro cikin wuta har wuta ma tana jin tsoronta mu dai a ganin mu in ka ji zakkum zakkum zakkum wato dabino ne za a dandaka hada da man shanu ana ci yana zakkum zakkum zakkum zakkum in ji Abu Jahal to wannan izgil izgili yanzu ai ya gamu da abin da aka gaya masa duka kahuri to ai kokari ai aiki mai kyau a haɗa kai da Allah da bayin Allah kada haɗa kai da shaidanu da mutanen shaidan masu raba mutane da Allah masu raba mutane da bayin Allah da masu raba mutane da bautan Allah a zalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum innaha shajaratun takhruju fi asli jahim talluha kana ru'usu shayatin inna ja'alnaha fitnatan lizalimin muka mai da wannan bishiya ta zama fitina fitina ga kafurai وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ما زال الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بيودي sun zame maka fitina wajen kafirai maganan cewa ka ce bishiya tana tsirowa cikin wuta suka ce maka ai wuta ita take cin bishiyoyi yaya bishiya za ta tsiro cikin wuta wannan kenan na biyu ka yi mafarki za a shigo maka lafiya lau mai aski yayi aski mai sosai yayi sosai da ka zo hudaybiya sai abun ya gagara aka warware aka koma daga nan to wannan bishiya da wannan mafarki da kace eh haka ne amma ai ban ce muku bana ko baɗi ba hakika wanda ya zan fitina ga mutane amma da annabi wallati arinaka illa fitnatan linnasi abin da yasa ba a ce fitnatan lizzalimi da kamar nanan ba fitnatan linnasi domin su sai na ubar suna ciki sai ka ce fitnatan linnasi sinamur ya ce ya rasulullah ka ce mana kayi mafarki za mu shiga makka lafiya lau mai aski aski mai sosai ga makkan kuma yanzu kafirai su ce ba su yadda ba sai mun kulle yarjejeniya sannan mu koma ba za mu faɗi ce a ban na ce maka haka amma ban ce maka bana ko baɗi ba to amma wannan shajara bishiya fitnatan lizzalimi ta zan fitar ga su Abu Jahali inna shajaratun إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim laqum inna gaskiya ce innaha shajaratun wata irin bishiya ce ita takhruju tana tsirowa fi asli al-jahim daga karkashin wuta take tsirowa ai akan samu tsiro a cikin ruwa su na kiyan nan duk ba tsiro bane a cikin ruwa suke tsira to saboda haka in Allah ya tsirar da wani abu a cikin wuta me zai hana me zai hana yiwuwa yana yiwuwa tunda muna gani da idon mu ga wuta tana nar- tana ah, tana mai da ruwa ya zama kankara wuta ce ta mai da ruwa ya zama kankara in baka taba gani ba je ka ka kunna firij ka sa ruwa a ciki ya zama ko akwai lantarki kaga in in lantarkin nan wutan nan ta lantarki bata mai da wannan ruwan ruwan sanyi har ta mai da shi ah, kankara hakan dutsen kankara ba ta Allah da yayi wannan ai fito da bishiya a cikin wuta har wutar ta rika jin tsoron bishiyar ai ba abun mamaki bane ta kurji fi asli dal'uha hudan bishiyar طلعها كأنه رؤوس الشياطين dal'uha wato hudan wannan bishiya ka annahu ru'usu shayadini tana kama da kawunan shaydanu laraba suna kiran shaydanu shaydanu ko suna kiran duk abin da bai da kyan gani shaydan ka annahu ru'usu shayadini kuma suna kiran gama sheka shaydan wato hudan su kaman katan kan babban mashiji baki in yayi fishi din nan haka ah, hudar bishiyar yake
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون su wanda suke munkiranci suke sukan cewa bishiya dai ita take ko ita take konewa cikin wuta ba ita ce mai tsirowa a cikin wuta ba Allah ce haka ne lallai na rantse da zati na sai sun ci bishiyar kuwa sun cika cikin su nan bishiyar an ba su damu sun sha fa innahum la'akiluna minha lalle za su ci a cikin bishiyar nan zaqum din nan fa mali'una minha al-butun su cika cikin su da wannan ah, wannan itacen bish- bishiyar nan mai abin nan mai mai mai muni laysa lahum ta'amun illa min dari la yasalamu min ju da mummunan abu za a ba su su rika ci kuma da wutar kuma a dama musu wani mugun abu na surkamiki na yan wuta da miyagun abubuwan da suke fitowa daga farjin masu zina a haɗa wannan ruwan a haɗa da miyagun waɗannan abubuwa a dama musu da wani irin ruwa tafashashe mai zafi a ce to tunda kun ci abinci ga ruwan sha innahum la'akiluna minha fa mali'una minha gudun fa sharibuna alayhi min al-hamim a wancan wuri fa sharibuna shurbal him hadha nuzuluhu yawm ad-din irin abun saukan su kenan su kafirai abun masaukin da za a ba su kenan ba irin wancan masaukin na farkon mutanen kirki din ba fa mali'una minha gudun ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن لهم عليها لشوبا من هميم bayan sun ci wannan mugun abinci mai shakara suna da damun da za a ba su wanda za a yi shi ne da kayan miyagun kayan wut- mutanen wuta za a haɗa kuma da ruwa wanda yake mai tsananin zafi ya tsufuna bainaha wa baina hamiminan wato za su za su ta yawo cikin wuta in sun in sun ji yunwa abin da za a ba su kenan kuma suna cikin wuta in sun ji kishirwa kuma wannan ruwan za a ba su hamimin anin wato ruwa mai tsananin zafi eh auzu billahi ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم suma inna marjiyahum la ila jahim in an koro su sun zo sun sha ruwan zafi din ba fa ana ce shikenan ba za a sake koro su dai a maida su cikin wutan jahannama ana dukan su lahum maqami min hadid ana dukan su da manyan manyan karafi
إنهم ألفوا آباءهم ضالون lin
ثم إن
innahum alfaban dhalin ثم إنهم ألفوا آباءهم ضالين kuma innahum alfaban dhalin abin da yasa duk wannan bala'i ya same su sun tashi ne suka samu iyayensu kafirai su ma suka zama kafirai iyayensu makiya annabi su ma suka zama makiya annabi ko kuma iyayensu makiya abubakar da umaru da hafsatu da aisha da sauran sahabban manzon Allah wanda ba aliyu da mutanensa ba su ma suka zama makiyan waɗannan manyan bayin Allah ko kuma sun tada iyayensu makiya waliyai ne masu zagin waliyai su su ma suka tashi da haka alfawzun tabda aba wa iyaye su na batattu ne sai su ma suka bi su suka bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara wannan aya da yake cewa fitratallah faqim wa tagal lidini lidini qayyim wa faqim wa tagal lidini hanifa fitratallah allati fatara an-nas alaiha la tabdil khalqillah wato Allah ya halicci dan adam daidai da yadda zai bauta wa Allah ga kansa wurin tauhidi ga kirjinsa wurin sallah ga cikinsa wurin zakka ga farjinsa wurin kame azumi kenan ga hannayensa da sawayensa wurin haji kaga daidai da zan musulmi kenan amma in ya fito ya tadda iyayensa illa anna abawaihi yuhawwidanihi aw yumajjisani aw yunassirani sai da in ya fito bai yi sa'a ba kaddara ta riga fata ya tadda iyayensa kafirai ne sai su koya musu irin kafircin su in kafircin tsafi ne irin na matsafa ya zama matsafi in kafirci ne irin nakin annabi ita da sauran annab da da annabi Muhammadu sai su zama yahudawa in kuma kafirci ne irin nakin annabi Muhammadu sai su zama su zama nasara in kuma wani irin kafirci ne mana dariya sai su zama haka din inna alfau sun tadda abahu iyayen zalina batattu sai su suka bata فهم على آثارهم يهرعون fahum ara athayrihim yuhra'un sai suka zama ga sunan suna bin bayan iyayen na suna sauri ma wajen nare abana ma wajen nare abinda muka tarar iyayenmu da kakanni suna kenan wasu suna alfahari a wannan kwatan shi suka gada iyaye da kakanni suna gudu suna bin bayan iyayensu ولقد ضل
qablahum akthar lawal ولقد ضل wa laqad dalla قبلهم أكثر الأولين qablahum akthar alawwalin su wa'annan kafiran na makka da ma wa'anda suka riga kafiran makka din su yahudu da nasara haqiqa aktharul awwalina kafirai mafiya yawa sun riga sun bata kafin su waɗannan su zo su bata a kafiran annabi nu ai sun bata sun haraka a cikin ruwan tufana kafiran annabi nu ai sun bata sun haraka a cikin iska iska aka turo wata halakar da su samudawa an musu ihu sun halaka a mutanen fir'auna an dunwar da su a ruwa sannan ko waɗanne ya fa kullun asana bi zambi kowa mun kama shi da irin laifinsa hakika kafirai da yawa sun bata in waɗannan sun bata ai waɗansu wanda suka fi su yawa sun bata ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين منذرين.
منذرين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين wato haƙiƙa watan da suka yi kuwa sai fa da muka aiki manzanni suka musu gargadi suka sha yin gargadi ka dubi da annabi nuhu shekara dubu ba hamsin yana wazi shekara dubu ba hamsin yana wazi amma ana ki ana izgili ana dukan ana ji masa ciwo ana wahal da shi shekara dubu ba hamsin da kyar ya samu trip ɗaya kawai na jirgin ruwa duk wannan shekara dubu ba hamsin din nan sai da aka koma aka ce maza a nuhu yanzu kan mun riga mun kulle ba sauran wanda za su yarda su musulunta ya mun kulle sai ce to in in ka kulle ya Allah ubangi- ubangiji ina amfanin barin su rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka anta darul dillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara inda haka ne Allah ka halakar da su ba su da wani amfani ko ka ba su ba abin da za su ba sai miyagun iri irin su aka halakar da su wala gadar su fi munzirin a mutanen annabi nuhu kenan sannan mun- mun aiki annabi hudu wajen adawa annabi salihu wajen samudawa haka dai fanzur kai baka na aqibatul munzari ka duba ka gani mana ya rasulullah ai mun kissanta maka kissojin su a cikin suratul arafi da suratul shu'ara'i da suratul qamari da sauran surori wanda suka yi bayanin su suratul furqani da sauran ai mun ga maka duk yadda abin ya zama fanzur ya ka gani kai baka na aqibatul munzari ya ya ka ga karshen waɗanda aka yi musu gargadi suka ki ya karshen su ya zama fa kai baka na azabi wa nuzur إلا عباد الله الله المخلصين illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai a cikin kafiran jama'an annabi nuhu din ma akwai bayi na mutanen kirki an samu kadan a cikin mutanen annabi hudu din ma akwai mutanen kirki bayi na an samu kadan a cikin mutanen annabi salihu ma haka kowane annabi dai an samu wasu bayi na ba dukan su suka zama kafirai ba amma kadan ne suka zama musulmi din su kan banda su a cikin wannan wannan halaka su kan an tsamar da su illa ibadallahi sai dai bayin Allah al-mukhlasin wanda Allah ya kiyaye su ya tsarkake su ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادينا نوح فلنيم المجيبون أتكم منذرين إن zan fara ambata maka ɗaya wanda ka sani shine annabi nuhu wato hakika annabi nuhu ya kira mu ya roƙe mu Allah kenan ke cewa Allah annabi nuhu ya roƙe shi ya ce rabbi la tazar al ardi min al kayfiya da yaran innaka in tadrim yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffaran da ya roke shi haka sai je wasna ilfurka bi ayina wa haina to je ka kai ta jirgi kai ta yin jirgi zan kawo ruwa zai ci su amma kai zan kayatar da kai da kai da mutanen ka duka a cikin jirgi wa an jira ma fil fulki mashhun suma garna badul baqin aka tsayatar da annabi nuhu da da mu'minansa a cikin wannan jirgi sauran kafirai aka halakar da su ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه duba da su kamar da shi Ibar mujibun hakika annabi nuhu bawan mu ya roƙe mu hakika mun amsa masa madalla da amsa wa annabi nuhu annabi nuhu yana roƙon Allah rabbi la tazar ala lardi min kini dayyaran innaka in tazar yudillu ibadaka wala yadu illa fajiran kafara كذب قوم فكذبنا وقالوا مجنون فدعا ربه اني مغلوب فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بول همير وفجرنا الارض عيونا فالتقى الانوار والقد قدر وهبنا لها ذات الواح والبصر karban kenan abinda Allah ya karba kenan ya sauko ruwa ya tsayatar da annabi Nuhu da mutanensa ya halakar da kafiran annabi Nuhu najjanahu wa ala min al-karbil azim wa najjanahu sai muka tsayatar da annabi Nuhu wa alahu da iyalansa amma banda matarsa kafiran nan banda ɗansa kafirin nan mun tsayatar da shi da iyalansa banda matarsa kafiran nan banda ɗansa kafirin nan su kam a'a hi da ruwan ya taso ma wana da nuhu ibnahu ya bani yirkan ma na farata kuma al-kafir kana sa'abi ila jabalin ya asmani min al-ma kana la asma al-yawma min illa man rahim hala bainahu wal mawju fa kana min al-mughraqin matarsa ta halaka ɗansa ma ya halaka amma sauran mutane suka imani da shi ne aka ce ya ɗauko su a cikin wannan jirgin mun tsayatar da shi min alkalbi daga babban bakin ciki har azumi mai girma bakin cikin shine azaban da ya sha shekara dubu ba hamsin da kuma tsayatar da shi da aka da wannan ruwa kowa kowa ya halaka sauran shi da mutanensa su ne ba su halaka ba Allah ya kiyaye su wannan babban bakin ciki
akan kalla sai tambaya daga wani masoyi ka ina cewa Allah ya kara maka lafiya Allah ya kiyaye ka dukkan sharri tambaya sa shine ya ji wani malami ya zo yana masa wa'azi cewa idan mace tana haila za ta yi azumi za ta yi sallah kuma mijinta zai kusance ta to wannan ba musulmi bane wanda ya faɗa don ya saba wa alqur'ani alqur'ani ba haka yace ba aya ta 122 yana cewa yas'aluka anil mahidi har zuwa ƙarshen aya to ai in yayi haka ya kareta annabin da yace mace in tana haila ba ta sallah mijinta ba zai kwana da ita ba kenan kul huwa wa yasalaka ni kul huwa fa atadilu nisaa fil mahidi fa atadilu ba ce jami'un nisaa fil mahidi ba fa atadilu aka ce wala taqrabuhunna ma aka ce hatta yuzhurna zan gani ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri tambaya ta ita ce akan mukan lawo wannan na ta duk wanda yace mace mai haila za ta kwana da mijinta ba komai za ta yi azumi za ta yi sallah ya zama kafi don ya kaita alqur'ani ya kaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai gaskiya ne wai cin abinci yana gaba da sallah tambaya na ɗaya kenan na biyu menene hukuncin mutumin da mata a mata ina da mata biyu sai suka haihu rana ɗaya shi wani malami yana cewa in haka ya faru lallai ne alƙali ya tsare shi ya tuhume shi shin gaskiya ne wannan ma dukan su ba gaskiya bane cewa ci gaba da sallah ci gaba da sallah ai sai an ci abinci wanci ake yin sallar isha'i ko to don an ce an ci ci gaba da sallah wani abu amma a ce ci ya fi sallah girma wannan sabon Allah ne idan mutum yana jin yunwa ga abinci ga sallah to sai ya ci abincin kamun ya yi sallah an fi son yana cin abinci zuciyarsa tana cikin sallah akan yana ci yana cikin sallah zuciyarsa tana cikin abinci in abinci ya zo sallah ta zo a ci abinci ya fi domin ya zama kana cin abincin hankalin ka yana wajen sallah ya fi kana wajen sallah hankalin ka yana wajen abinci sai kan ba ta karshe akan magana Allah shin ina bin liman muna sallar ashan ta biyu menene sabin cewa idan mutum na da mata biyu suka haihu rana daya eh to lalle hukuma ko ko alƙali ya tumshi wannan mutum injiwa in ji wani malamin da ke a'a ai ba malami bane ina ruwan alkali da aihuwa mace mai miji a gidan mijinta ina ruwan alkali ko ya ce menene ya ce an yi menene sun aihu rana ɗaya sai me in yana so ya ce watakila dare ɗaya ne aka yi jima'i da wannan aka yi jima'i da wannan wannan ta ɗauki ciki wannan ta ɗauki ciki shi yasa suka haifi rana ɗaya to in an yi wannan ɗin mata kishiyoyi suna iya ba junan su miji mace za ta iya ta ni ina ban gane jikina ba ka- ka kira wance ko ka je wajen wance shikenan babu alhaki to sai me ko kuma in an ce kowane jima'i ne ake yin ake yin ɗa da shi yanzu idan mutum ya zauna da mace shekarar su goma sha biyu amma ƴaƴansu hudu ne to sun yi jima'i sau hudu kenan
alhamdulillah kan kullum to alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu akwai wani masoyi mu ne ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya ka mana ka ci nan Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya dukkan marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya marigayen mu Allah ya ji kansu Allah ya gyara lamarin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya zalunci Allah ya taimaki adalci Allah ya taimaki musulmi Allah ya taimaki masu taimakon musulmi albarka ne sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya jiga musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira masu neman addu'a wurin Allah ya biya bukatu Allah ya biya bukatun su abinda muke nema Allah ya bamu abinda suke nema Allah ya basu abinda muke tsoro Allah ya kiyaye abinda suke tsoro Allah ya kiyaye su albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Ah!
wurin zaɓe